نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حديثي معكم في هذه الخطبة سيكون أن أمر بالغ الأهمية أمر نحتاجه في جميع شؤون في جميع شؤون حياتنا في أعمارنا وأرزاقنا وأولادنا وأزواجنا وطعامنا وشرابنا أمر لا يمكن لنا أن نستغني عنه في شيء من أمور الدنيوية ألا وهو البركة عباد الله إن الواحد منا لما يتأمل في حال الناس في هذا الزمان لا شك أنه سيلحظ أن البركة قد فقدت عند الكثير منهم والطامة الكبرى أن الغالب أن غالب الناس لا يتنبه إلى فقدها ولا يحزن على فقدها فضلا أن يعمل أسباب تحصيلها أيها المسلمون لو استعرضنا حالنا اليوم حينما نزعت منا البركة والله لوجدنا ما يحزن الذرية التي يقول الله تعالى عنها المال والبنون الزينة الحياة الدنيا صارت عند بعض الناس مصدر شقاء ومتاعب لماذا؟ لأنه لم يبارك فيهم الزوجة التي يقول الله عز وجل عنها في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لا ألفة ولا مودة ولا رحمة المشاكل والخلافات والمحاكم لماذا؟ لأنه لم يبارك فيها المال نزعت منه البركة الشخص دخله في الشهر مال كثير يأتي آخر الشهر لم يبق منه شيء لا يدري كيف صرفه الأثرياء تجد في رأس مالهم الملايين وجيرانهم وأقاربهم فقراء محتاجون فلا يتصدقون عليهم يموت أحدهم ولم يبني مسجدا ينفعه في الآخرة لماذا؟ لأنه لأن البركة نزعت من ماله أعمارنا تمر السنة والسنتان والعشر والواحد منا لم يتجاوز مكانه في عبادته في عمله في حفظه لكتاب الله في تفقهه في, في دينه يعيش الواحد منا سنتين يعيش الواحد منا ستين وسبعين سنة وربما لم يحفظ ربع حزب من القرآن لماذا؟ لأنه لم يبارك في عمره عباد الله كم حضرنا من مجالس علم وكم سمعنا من خطب ودروس أين أثر ذلك علينا وعلى أهلنا ومجتمعنا لا شيء لماذا؟ لأنه لم يبارك فيه والسؤال الذي يطرح نفسه ما السبب في نزع البركة أقول وبالله التوفيق نزع البركة له أسباب كثيرة أهمها ما, ما, ما ستسمعونه السبب الأول كثرة المعاصي فالمعصية لها أثر كبير في محق البركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الحديث أخرجه أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه والمعصية سبب لهوان العبد على الله وسقوطه في عينه وعدم نصرته والدفاع عنه وهي تسبب الرعب والخوف في قلب العاصي وتسلط العداء عليه وتذهب بركة ماله قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله ومن عقوبة المعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون السبب الثاني الكذب والتدليس والغش والخداع والتلبيس ففي الصحيحين عن سيد الثقلين مصطفى صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما السبب الثالث كثرة الحلف لا خسرة الحلف لا سيما في البيع والشراء حتى لو كان الحالف صادقا وقد نحى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف في البيع والشراء ويلحق به غيرهما من وجوه التعامل بين الناس فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة, منفقة للسلعة ممحقة للبركة الحديث أخرجه الشيخان وبعض التابعين قال لأحد التجار يا عبد الله اتق الله ولا تكثر الحلف فإنه لا يزيد في رزقك إن حلفت ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف السبب الرابع أكل المال الحرام بشتى صوره وجميع أنوائه وأعظم ذلك وأكبره أكل الربا فإن الربا يزيد المال في الظاهر فتحفو النفوس إليه وإن الزكاة تنقص المال في الظاهر فيحجم البعض عنها قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم السبب الخامس أخذ مال الناس بغير حقه كالتجارة المحرمة أو من أوكل إليه شيء كالوصية والوكالة والوداع ونحوها وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يأخذ فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل, كمثل الذي يأكل ولا يشبع السبب السادس البخل وعدم الإنفاق فالبخيل تدعو عليه الملائكة كل يوم بالتلف والمنفق والمنفق, بالح والمنفق بالحلف, بالحلف كما قال سيد الخلف والسلف صلى الله عليه وسلم ما من يوم يسبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممبقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا الحديث متفق عليه نسأل الله تعالى العافية من كل سبب يمحق البركة ونسأله أن يوسع لنا في أرزاقنا وأن يبارك لنا في أهلنا ومالنا وأولادنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا إنه سميع مجيب إنه سميع مجيب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى za mu tattauna ne akan wani al'amari da yake da matuƙar mahimmanci a rayuwar kowanne ɗaya daga cikinmu al'amari ne da muke buƙatarsa a dukkanin sha'anonin rayuwarmu gaba ɗaya a cikin rayuwarmu ta yau da kullum a cikin arzikinmu da muke kai kawo a cikinsa a cikin ‘ya'yanmu da muke haifa a cikin matayenmu da muke aura a cikin abincin da muke ci a cikin abin sha da muke sha dukkaninsu babu wanda ba ma buƙatar wannan al'amari a cikinsa. al'amari ne da babu wani daga cikin al'umma sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane da baya bukatarsa ba ma iya wadatuwa daga gare shi a harkar mu ta duniya gaba ɗaya ‘yan uwa wannan ba wani al'amari bane shine albarka albarka a cikin rayuwa gaba ɗaya albarka a cikin arziki albarka a cikin ‘ya'ya albarka a cikin mata albarka a cikin kasuwanci albarka a cikin ilimi albarka a cikin karatu albarka a cikin tattalin arziki komai akwai bukata albarka a cikinsa duk abin da yake akwai albarka a cikinsa to za ka ga zai yi gaba za a samu ɗaurewa a cikinsa duk abin da yake babu albarka a cikinsa zai yi baya za a samu rashin arziki a cikinsa Allah maɗaukakin sarki kiyaye mu ‘yan uwana masu albarka lalle ne ɗaya daga cikinmu za ka samu da zai yi la'akari ya duba ya yi kallon ƙurilla akan abubuwan da suke faruwa a cikin waɗannan abubuwa da na ambata namu a wannan zamani da muke rayuwa a cikinsa ko shakka babu zai fito da sakamako da natijar cewa da yawa daga cikin al'amuran mu Allah maɗaukakin sarki ya ɗebe musu albarka za ka samu da yawa daga cikin rayuwarmu yanzu ‘ya'yanmu matayenmu dukiyarmu al'amuranmu ne da kullum da yawa albarka ciki babu yanzu kowanne ɗaya daga cikinmu idan zai yi la'akari ya lura ya kallon ƙurla zai fahimci wannan abin da nake faɗa amma ba wannan ne abin tashin hankalin ba wa tsammatul kubra tashin hankalin babban abin firgicin shine ta yadda da yawa daga cikinmu ba ma la'akari hankalinmu baya tafiya gannanmu ba sa jayuwa su kalli abubuwan da suke faruwa na rashin albarkar da muke fama da ita a cikin al'amuranmu na yau da kullum ba ma la'akari da haka ba ma damuwa akan hakan kuma ballantana mu tashi mu aiki tukuru mu gyara domin albarkar da ta tafi ta dawo albarkar da muka rasa mu same ta dan sai ka san da ciwo sannan zaka nemi magani amma idan baka san ma akwai ciwo ba to ta ya za a yi kai tunanin neman magani ballantana ka samu lafiya to ƴan uwa shine halin da muke ciki da yawa daga cikin al'amuran mu da muke ciki yan uwa kowanne ɗaya daga cikin ku zai yarda da ni idan muka kalla za ku ga babu albarka a cikin su da yawa amma ba ma la'akari ballantana mu tashi dan mu aiki mu gyara yan uwa zan ba ku misalin da insha Allah ta'ala za ku yarda da ni idan muka kalli zurriya ‘ya'yaye da Allah maɗaukakin sarki yake bamu waɗanda Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki yake gaya mana game da zurriya cewa almalu wal banuna zinatul hayatid duniya waɗannan ‘ya'ya da kuma dukiya da Allah maɗaukakin sarki yake bamu waɗannan su ne ƙawa su ne ado na rayuwar duniya idan kana neman abin da za ka yi ado da shi ka yi ƙawa da shi to bai wuce ‘ya'ya da kuma dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya baka ba ma'ana abubuwa ne da za ka yi amfani da su kai alfahari da su wajen bin Allah maɗaukakin sarki saboda za su taimake ka a rayuwarka ta duniya sannan za su taimake ka wajen haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya idan ka aiwatar da su yadda ake bukata to amma makalli da yawa daga cikin yan uwa ƴaƴayensu da suka haifa sun zamto musu dalili na taɓewa sun zamto musu dalili na shan wahala sun zanto musu dalili na shiga uku da lalacewa da yawa daga cikinmu suna ɗora hannu a kasu ce wayyo Allah da ma ban haifi wani ba da yawa daga cikinmu yan uwa mai dalili li'annahu lam yubarak fihim saboda albarkaci Allah madaukakin sarki ya dauke mai dalili ya kamata mu tambayi kanmu mataye da muke aura za ka je ka shafa shekaru ka shafa watanni kuna soyayya da mace soyayya ta Allah da annabi wani lokacin ka je ka nemi yardewar iyayenta ka turo manya a biya sadaki a ɗaura aure a ɗauke ta a kai ka ɗakinta a ɗauke ta a kai ka ɗakinka ta zama mallakinka kana munna tana farin ciki irin waɗannan mataye su ne Allah maɗaukakin sarki yake gama cewa min ayatihi kai daga cikin ma ayoyin Allah maɗaukakin sarki da suke nuna girmansa da buwayarsa da izzarsa an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halatta daga gare ku matayanku sai Allah ya ce litaskunu ilaiha dan ka samu nutsuwa daga cikin su za ka yi aure ne ka samu matar aure dan ka samu nutsuwa a tattare da ita hankalinka ya kwanta jininka ya koma jikinka ruwanka ya sauka Allah madaukakin sarki ce waje ala bainakum mawaddatan sannan Allah madaukakin sarki sanya soyayya tsakanin kai da ita wa rahma da tausayawa da jin kai irin waɗannan matayen ‘yan uwa da ka je ka biya sadaki ka aure ta sai ka samu yanzu babu wannan sabon babu waccan rahamar babu wannan jinƙar hatta wannan nutsuwar da ake samu ana samu da yawa ba a samu da yawa daga cikin mazaje ma'aurata magidanta wallahi wasu sukan fifita hankalinsu yakan fi kwanciya sukan fi jin daɗin zama a majalisarsu tasu da suke hira ko a kasuwa ko ta abokansa sama da ya shiga gidansa da yawa suna fifita majalisarsu sama da gidansa wanda abin da Allah ya gama da taskunu ilaiha nutsuwa a cikin gida ake samun ta a wajen matarka yan uwa kun san dalili saboda babu albarka a ciki babu albarka a ciki yan uwa na masu albarka mu kalla da kyau dukiya da muke samu da yawa daga cikinta an eba albarkar da ke cikinta mutum za ka samu ɗan kasuwa ne wani ma'aikacin gwamnati ne wani zai naira dubu ɗari dubu ɗari biyu a wata wani ƙasa da haka wani sama da haka wani ɗan kasuwa ne yakan samu riba ta maɗuɗan kuɗi a wata ko a shekara ko a rabin shekara gwargwado yadda yake lissafi to amma cikin shekara ɗaya cikin wata ɗaya wannan tarin kuɗin da ya samu sai neme sai rasa suna ina idan ka zo ka ajiye shi ka ce da Allah wancan kuɗin bai kai da su yi min lissafi ba zai iya ba sai mutum ya samu kuɗi ya ce wallahi ya ban sayar da ne da su sun bata wannan kuɗin kamar ana sa musu wuta mene da su bai sani ba yan uwa mai dalili saboda babu albarka a ta a cikin kuɗin babu albarka a cikin su yan uwa na masu albarka masu arziki masu dukiya da Allah madaukakin sarki ya fifita su akan ɗaiɗaikun mutane ya ɗau arziki ya ba su za ka samu yana da miliyoyin kuɗi wani biliyoyin kuɗi yake da su a saman dukiyarsa wanda ba shi da bukatar su yana da su nasa ne shi suke jira amma sai ka samu akwai ‘yan uwansa na jiki na jini akwai maƙotansa akwai talakawa da suna nan su kuma talauci kamar ya kashe su amma ya ƙi taimaka musu ya ƙi ya ba su komai za ka samu ɗaya daga cikinsu masallaci ko rijiya ko wani abin da zai zanto masa sadaka jariya bai taɓa ɗauka ya gina da kuɗinsa ba babu wannan a cikin lissafinsa kamus ɗinsa babu wannan a ciki kawai sai gidaje ya tara ya sai kadarori ya yi domfin ɗin kuɗi ya ajiye kuɗinsa a cikin banki shine abin da ya fi sani me dalili yan uwa me yasa baya taimakon yan uwansa me yasa baya taimakon makusantansa me yasa baya taimakon mabukata me yasa bai yi abin da zai ɗauka a lahira ba saboda dukiyar tasa ce Allah ya tara albarka a cikinta yan uwa wannan shine lamanin albarka za ka samu rayuwarmu mutum zai rayu shekara ɗaya shekara biyu shekara goma shekara ashirin talatin wani zai kai sittin wani zai rashi Allah maɗauki sarki zai rashi shekara saba'in wani mahaɗari za ka samu to amma sai ka samu daga lokacin da ya balaga zuwa lokacin mutuwarsa menene ƙara a cikin aikin ibadansa menene ya ƙaru wani inda yake jiya yau ma'ana yake sai dai baya a cikin al'amarinsa na ibada a cikin aikinsa a cikin haddasa da ƙur'ani ko kuma wasu daga cikin ilmomin addini ne ya samu a cikin fahimtarsa da addini sai ka samu ɗaya daga cikin mai shekara saba'in wallahi wani shekara tamanin amma ɗaya bisa hudu na izu ɗaya bai haddace ba ɗaya bisa hudu na izu ɗaya bai haddace ba ba izu ɗaya ba fa one over four na izu ɗaya rubi'i na hizifi bai iya haddacewa ba amma ya shekara saba'in ya shekara saba'in wani malamin mai ke cewa za ka samu ya shekara saba'in ba shi da dubu saba'in ga kuma asara saba'in kaga akwai matsala yan uwa me yake jawo wannan babu albarka rayuwar da yawa an yi ta amma aikin kuma babu rashin albarka ne yan uwa yan uwa na masu albarka da yawa daga cikinmu za ka samu muna halartar guraren karatuttuka muna halartar masallatai don sauraron hutubobi da malamai suke yi amma sai ka kalla wanne irin juyin juya hali wanne irin canji muka samu sakamakon karatuttukan da muke yi wanne irin canji muka samu a ɗabi'inmu da halayenmu sakamakon abubuwan da muke zuwa mu zauna a gaban malamai su karanta mana sai ka samu babu me yasa saboda hatta karatun da ilimin galibi an ɗebe masa albarka babu jiya yau ana ta karatu sai ka kalla shekara hamsin sittin da suka wuce a bayan uwa babu yawan karatu kamar wannan idan ka samu mutumin da ya iya karanta ahlari da ishmawi da izziya da risala bare ka tabbuk tasar to wannan ai ba karamin shehin malami bane a garin su shehin malami ne limamin juma'a ne sosai a garin su amma mu an sai ka samu yaro dan islamiya mai zuwa ɗaukar karatu biya littafin ya gama su yanzu manya-manyan littattafai hadisi ake ɗaukowa a karanta to amma wancan karin sai ka kalli albarkar ilimin da karatun kana ganin ta a fili ƙarara zahiri a cikin ayyukansu a cikin mu'amalantarsu a cikin mu'amalarsu a cikin kasuwancinsu a cikin zamantakewarsu a cikin auratayyarsu komai nasu zaka ga karatun dan kaɗan ne karatun amma akwai albarka saboda me saboda ana aiki da shi mu kuma yanzu alhamdulillah karatu gashi nan ko ina kai karatu ko baka so sai ka ji dan wani ko a majalisa kana jin kana hira baka so sai an kunna lasifik an yi karatu kana ji ko wata kalma ce sai ta fada kunna ko baka so gashi a cikin rediyo gashi a cikin wayoyi gashi a talabijin ko ina karatu ake ta yi amma ina tasirin wannan karatun yan uwa ka hau titunan yadda ake tafiya tsakanin masu motoci da masu mashina dan Allah ina wannan karatuttukan yake sai da ka ji dura ashar sai da ka ji zagi sai da ka ji la'anta sai da ka ji mugun baki yaro ɗan ƙarami ɗan shekara sha takwas ya ɗura wa dattijo ɗan shekara sittin ashar a kan abin da shi ne ba shi da gaskiya shi ya masa a tukin da bai kamata amma kuma ya zage shi me ya jawo wannan shiga kasuwancin shiga kasuwannin mu kaga ina wannan albarka take ina karatun da muke karantawa yake ka je ma'aikatun wajen aiki ina yake duk inda za ka je hadith wala haraj ka je ka duba ka gani ina karatun da ake yake yan uwa ‘yan uwa mai dalili wallahi albarkaci aka cire da su kuma albarkar aka ban musu ‘yan uwa na masu albarka lalle ne mu duba mu yi nazari mu yi karatun ta nutsu mu ga waɗanne abubuwa ne suke ɗaya ba albarka daga rayuwar mutane suke ɗeba albarka daga arzikinsu suke ɗeba albarka daga abubuwan da suke yau da kullum ɗan uwa ga wasu abubuwa guda shida abubuwan suna da yawa ƙwarai da gaske to amma wannan mahalli ne na khutuba shi sa ga wasu abubuwa guda shida na ɗan tsinto mana wanda za mu yi bayani a kansu mafi girma al'amari da yake jawo ɗaya ba albarka a rayuwar mu ta yau da kullum yan uwa shine kasratul ma'asi kasratul ma'asi yawan saban Allah madaukakin sarki idan ka kalle mu a yau ka kalli wannan abin da na ambata zaka san lalle mun cancanci abin da muke ciki saboda saban Allah kullum kirkiro sabo ake yi kullum sabo kullum za ga yanayin sabo ma wani ma tsohon yayi yake zama kirkiro da sabo kullum a cikin sa muke Allah madaukakin sarki ya shirye da mu lalle ƴan uwana masu albarka mu sani cewa saban Allah madaukakin sarki yana da tasiri mai girma wajen janye da kuma cire albarka daga cikin rayuwar mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa lallai bawa ana iya haramta masa arziki saboda wani zunubi da ya aikata shi bai sani ba arzikin da Allah maɗaukakin sarki yake baka Allah zai iya janye maka tallafi na tattalin arziki saboda me saboda saba masa da kake kai baka san saboda wancan saban bane amma sai Allah ya janye maka wannan tattalin arziki lalle mu sani cewa wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi daga hadisin Sauban Allah ya kara masa yarda lalle mu sani cewa saban Allah maɗaukakin sarki sababi ne na wulaƙantar bawa a duniya sannan sababi ne na zubewar mutunci a wajen na mutum a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma Allah subhanahu wata'ala ya rabu da mutum da wayansa da dabararsa ya ƙi taimakonsa a cikin al'amuransa lalle sabo yana jawo wannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙi ba shi kariya a cikin al'amuransa lalle sabo yana sabbaba tsoro da firgici a cikin zuciyar mai yinsa duk mai yawan saban Allah ya rinka ganin sa kullun kamar a firgita firgita haka eh shi kansa bai yarda da kansa sosai ba za ka rinka ganin sa wani haka gashi gashi haka saban Allah yana sa ka rinka jin kai kanka kana zargin kanka da kanka ka ji kai baka yarda da kanka ba duk yana haifar da wannan sannan kuma saban Allah yana haifar da Allah madaukakin sarki ya sallada abokan gabanka a kanka idan kana so ka ci riba ka ci nasara akan duk wanda ya sako ka a gaba to ka rike Allah madaukakin sarki kankan ka guji saban Allah insha Allah ta'ala babu wanda zai saka a gaba Allah madaukakin sarki bai kawo maka da shi ba to amma ka shiga nan ka fita nan ka afka nan to kai ma idan ka aka sako ka a gaba sai Allah baka sai Allah madaukakin sarki ya bada waje shikenan ai maka abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan uwana masu albarka lalle ne saban Allah madaukakin sarki yana tafiyar da albarkar dukiya kamar yadda babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa wa min uqubatil ma'asi daga cikin uqubar da Allah madaukakin sarki yake kama masu sabansa da ita anna hatam haqul tamhaqu barakata al'umr cewa shi sabo yana janye yana cire albarkar rayuwa gaba daya yana cire albarkar arziki yana cire albarkar ilimi yana cire albarkar aiki yana cire albarkar hatta da'a ga Allah madaukakin sarki ibn al-qayyim ce kai a jumlace shi saban Allah maɗaukakin sarki yana cire albarkar duniya da kuma albarkar addini albarkar duniya da albarkar addini duka saban Allah maɗaukakin sarki yana ɗauke su daga rayuwar bawa ya ce ba za ka samu wanda yake yawan saban Allah maɗaukakin sarki ba ka samu albarka a rayuwarsa ta duniya ko a rayuwarsa ta addini ba za ka samu wannan ba lallai mu sani cewa a babban abubuwan da suke faruwa in ji ibn al-qayyim na bala'o'i da musibu suna faruwa ne saboda saɓuɓɓuka da 'yan adam suke yi Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqau da a ce ma'abuta alƙaryu za su yi imani su kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki Allah ce la fatahna alaihim barakatun minas sama da mun buɗe musu albarkatu daga sammai kaga da za su imani su kiyaye dokokin Allah Allah ce da mu buɗe musu albarkatun sammai za su samu arziki eh albarkatun sammai shine ruwan sama zai sauka idan aka samu ruwan sama kuma za a samu arziki to kishiyar wannan shine da a ce kuma ba za su imani su ji tsoron Allah ba fa Allah zai janye musu albarkatun sammai ke shine mafhumul mukhalafa na ayar ke Allah zai janye musu albarkatun sammai ba za su samu albarka ba Allah subhanahu wataala ya ce walakin kazzabu sai dai sun karyata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka damke su muka rike su sakamakon abin da suke aikatawa yan uwana masu albarka sababi na biyu da ke ɗebe albarka daga rayuwar bawa shine ƙarya ɓoye aibi algus yaudara waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗebe albarka daga cikin rayuwar bawa ƙarya mutum ba shi da magana sai ƙarya rubutu ƙarya duk abin da zai ƙarya ne hakanan yaudara da ha'inci da algus wanda sun zamto mana ruwan dare a cikin al'ummar yanzu a kasuwanci a magana a auratayya a duk abubuwan da muke da kullum zaka samu akwai waɗannan abubuwan suna shiga ciki shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin da bukhari da muslim suka fitar game da kasuwanci yake cewa albayyani bil khiyar masu ciniki guda biyu da mai siya da mai siyarwa kowanne yana da zaɓi mai siyarwa ya ce na fasa siyarwa mai siya ya ce na fasa siya annabi ya ce malam ya tafarraka matuƙar ba sarbu ba idan ka je siyar abu a wajen mutum kana tare da shi shi ma na tare da kai kuna tattaunawa sai ka ce kai na fasa ban kuɗi na baka bar wajen ba to ba shi da yancin ya ce ba zai ba kuɗin ka ba ka riga ka siya kenan a'a dole sai ya ba kuɗin ka a shar'ance ko kuma ka ba da kuɗin ya ɗauko maka kafin ka tafi sai ya ci malam tsaya da Allah maga abin nan ga kuɗin ka na fasa yayi daidai yana da zaɓin ya ya fasa ya terminating din cinikin da kuka ce ya fasa gaba ɗaya yana da wannan yancin annabi ya ce malam ya tafarraka matakar basar gaba in suka rabu shikenan kuma ciniki ya fada to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa in sadaqa wa bayyana su biyun nan idan suka yi gaskiya a cikin cinikin su sannan kowa yayi bayanin abin da ke wajensa shi wanda yake sai da abin idan akwai wani aibi a cikin sil'ar tasa a cikin abin da zai sayar din ya bayani cewa akwai aibi iri kaza a cikin kayana kaza dole ne ya faɗi wannan idan suka yi gaskiya suka bayyana wa juna sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce buri ka lahu ma fi bai ma sai a sanya albarka kun ji ba sai a sanya albarka a cikin me a cikin kasuwancin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa in katama wa kazaba idan ko suka boye suka yi ha'inci a cikin wannan cinikayyar tasu sannan suka yi ƙarya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce muhiqat barakatu bai'ihima sai a janye sai a cire albarkar da ke cikin me da ke cikin wani wani cinikayyar tasu yan uwa wannan ba fa a cikin kasuwanci bane kadai a cikin auratayya a cikin mu'amala ka yau da kullum in zaka yi gaskiya ka bayyana to Allah zai sa maka albarka a ciki idan zaka yi ƙarya kai yaudara to Allah zai cire maka albarkar da ke cikin abin da kai kasuwancin mu ƙarya yaudara auratayyan mu ƙarya yaudara abubuwa da yawa daga cikin al'ummar ƙarya da yaudara ta shiga ciki shi sa gaba ɗaya Allah maɗaukai sarki ɗebe abubuwa da yawa daga ciki albarka dan uwa matuƙar muna so albarka ta dawo to sai mun guji ƙarya sai mun guji ha'inci da algus da duk abin da suke da alaƙa da wannan Allah maɗaukai sarki ya datar da mu yan uwa dalili na uku daga cikin dalilan da ke cire albarka shine yawan rantsuwa lokacin kasuwanci lokacin da kake kasuwanci ka rinka yawan rantsuwa rantsa-rantsa na rantse da Allah billahi lazi ka zane sai wannan al'amari wannan abin da zan sai maka na rantse da Allah duk kasuwan ba za ka annabi ya hana wannan ba daidai bane mutum ya zo ya sai kayanka a farashin da ka sa idan ya ga dama an bai ga dama ba akwai masu da akwai masu rawa da waje ya siya amma wannan rantsuwar da kake yi lalle ka sani saban Allah kake ba daidai bane kuma ɗaya daga cikin dalilin da suke ɗaya ba albarka daga cikin abin da ka samu kenan ko da ya siya ya tafi to ka sani zaka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace albarkar da ke cikin abin da ka samu din za a ɗebe to ina amfanin baɗi barai babu lalle ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi gargadi game da yawan rantsarantse a cikin cinikayya sannan da duk abin da ke da alaka na mu'amala yau da kullun da haka hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alhalifu ita rantsuwa manfaqatul lisilati tana saurin siyar da abu idan mutanen mu kun san akwai saurin yarda musamman ka jingina musu abu da Allah to wanda ka ce masa wallahi kaza na siya shikenan ka gama da shi to sai ya siya shikenan tana saurin siyar da abu da ka faɗa sai ya siya amma sai annabi ya ce mam haqqatul lil baraka amma ka sani kuma za a zare za a cire albarka abin da ka samu kai ko da gaskiya ne abinda ka faɗa ba daidai bane ka rinka rantsuwa a kansa ba daidai bane ko naira ɗari ka so shi ba daidai bane ka zo ka ce wallahi naira ɗari na siya ba daidai bane a harkar cinikayya ba a san rantsaransu yan uwa yan kasuwa sai mu lura da wannan shi yasa a wani daga cikin tabi'ai ya ga wani ɗan kasuwa yake masa nasiha da jan hankali ya ce masa ya abdullah ya kai bawan allah ittaqillah ka ji tsoron allah wala tuksiru alhalif kada kada ka rinka yawaita rantsuwa a cikin cinikayyarka yace saboda shi rantsuwar da zakai ba zai ƙara maka arzikin komai ba idan ka rantsi sannan kuma idan baka rantsewa ba zai tauye komai daga cikin arzikinka ba saboda haka kai ka ba wa mutum farashin da zai iya siya idan ya so ba zai siya ba shi kinan ya gaba amma rantsa rantse wannan ba daidai bane daga cikin al'amari da ke jawo ɗebe albarka daga cikin al'amuran mu ne da kullun yan uwa akwai cin haramun cin haramun bishatta suwarihi da nau'i nau'i kala kala surorinsa duk wani cin haramun da ka sani yana ɗeba albarka daga cikin abin da ka ci na haraman ɗin to amma sai dai daga cikin mafi girman abin da Allah ke ɗeba albarka a cikinsa na haramun akwai cin riba riba da muka rena wanda muna ɗaukar ta ba komai ba muna zuwa bankuna mu karɓo bashi ana kawo mana kaya ma'aikatu mu karɓa ƙara mana wani abin da sauransu da abubuwan da suke da alaƙa da wannan Allah ya kamata mu kiyaye kanmu saboda ita riba a zahiri mutum zai ga ai karuwa ce a cikin dukiyarsa saboda ka sai kaga zuciya tana tafiya zuwa gare ta ana so a je a karba amma ita zakka da sadaka da mutum zai bayar sai ga kamar tawaya ce a cikin zuciyar a cikin dukiyarsa sai ga mutum yana ki zuciyarsa tana yin nauyi wajen ta bashi shawara ya dauka ya bayar saboda kamar raguwa ce to mu sani Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki yace yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat lallai Allah maɗaukin sarki yana cire yana zare albarka cikin riba sai ce amma sadaka da kyauta da zakka da kake bayarwa Allah maɗaukin sarki yana ƙara ta yana faɗaɗa ta mana duk kuɗin da ka ɗauka ka bayar Allah subhanahu wata'ala ya alƙawari zai mai maka gurbinsa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu babu wani abu da za ku ciyar duk kankanta sai Allah ya mai maka gurbinsa amma duk abin da ka karɓa na riba komai kankantarsa komai yawansa to Allah zai cire maka albarka wannan abin daga ciki yan uwana masu albarka abu na biyar daga cikin abubuwan da suke ɗebe albarka shine cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙinsu ba kamar kasuwancin haramun mutum ya rinka sayo da mutane abubuwan da suke na haramun kamar masai da kayan maye mutum ya ɗebo kayan maye ƙwaya ya zo daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana amsa sunan musulmi amma ba shi da aiki sai je siyo ƙwaya da allura da kaza da kaza ya zo ya rinka siyowa da 'ya'yan musulmi suna sha suna haukacewa suna sha suna haukacewa ko suna mutuwa akwai nau'in ƙwayoyin da idan aka sha yan uwa wallahi mutuwa ake yi wasu sun sha ba su kai labari ba kuma irin waɗancan mugayen mutanen za su je sa kuɗin su siyo suna cin ƙazamar riba don su haukata 'ya'yan mutane to ka sani wallahi duk abin da ka samu a cikin wannan kuɗin naka ba zai albarka ba don kuɗi ne na tsotsar jinin 'ya'yan mutane kuɗi ne na aiwatar da abin da yake na haramun da wanda Allah maɗaukakin sarki bai yarda da shi ba daga ciki 'yan uwa ko wanda aka wakilta shi akan wani abu ya ci amana kamar wanda aka bar masa wasiya akan dukiya ko aka wakilta shi ko aka bashi ajiya ya ci amanar wannan wasiyar ko ya ci amanar wannan ajiyar ya sani cewa duk abin da ya ɗauka dukiyar marayu ce aka mutu aka bari aka bashi ya cinye to wannan ya sani duk abin da zai samu ba zai masa albarka ba hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wanda duk ya karɓi dukiya da haƙƙinta to lallai za a yi masa albarka za a sa masa albarka a ciki amma wanda duk ya karɓi dukiya ba tare da haƙƙinta ba to lallai kwatankwacinsa kamar mutumin da yake ci ne baya ƙoshi ma'ana babu albarka a ciki abu na shida wanda shine na ƙarshe yan uwa daga cikin abin da ke ɗeba albarka daga cikin rayuwar mutane da dukiyoyinsu shine rowa rowa Allah maɗaukakin sarki ya baka abin da zaka iya bayarwa daidai gwargwadon ƙarfinka sai ka hana ba wanda yake ƙaruwa ba wanda yake samun wani abu da gare kuma kana da halin da zaka bayar lallai rowa tana ɗaya daga cikin abin da ke jawo ɗebewar albarka daga cikin dukiya lallai mu sani cewa mala'iku suna yin muguwar addu'a ga duk mutumin da yake da arziki baya bayarwa yake yin ruwa sannan suna yin addu'a kyakkyawa ga mutumin da yake bayarwa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa babu wani ne daga cikin yin nai face sai Allah madaukakin sarki ya ba wasu mala'iku guda biyu sun sauko zuwa wannan duniya tamu ɗaya daga cikin su ko da yaushe addu'arsa abin da yake cewa Allahumma a'ati munfiqan khalafat ya ubangiji duk mutumin da yake bayarwa duk mutumin da yake ungo duk mutumin da yake miƙawa ya ubangiji ka maye masa gurbinsa da abin da ya bayar kullum addu'a wannan mala'ikan kenan shi kuma ɗayan abin da yake cewa Allahumma a'ati mumsikan talafan Allah duk mai riƙewa duk mai hanawa yana da ikon da zai bayar Allah ɗora masa asara eh Allah ka ɗora masa asara yan uwana masu albarka ya kake ganin addu'an mala'ika wanda kullum aikinsa kenan abin da yake yi kenan saboda haka ɗaya daga cikin al'amarin da suke jawo lalacewar dukiya da rashin albarkata shine ruwata wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito Allah madaukakin sarki ya datar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da waraka daga dukkan abin da zai jawo mana ɗayabewar albarka daga cikin dukiyoyinmu da rayuwarmu da ƴaƴanmu da matanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata mana arzikinmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana albarka a cikin iyalanmu ya mana albarka a cikin dukiyoyinmu ya mana albarka a cikin ‘ya'yanmu, ya mana albarka a cikin ayyukanmu, ya mana albarka a cikin karatunmu da iliminmu, sannan ya sanya mu daga cikin masu albarka a duk inda muka kasance a rayuwarmu. Allahumma izal islam wal musulmi, wa azalla shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka da addin, wansur ibadakal muwahhidin, wa ahmi hawzata ad-din ya rabbal alamin, wa qumu ila salati yarhamukumullah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله